أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن ترق وتنبقي هجرة دبودي دا تاريخ دا أربعين دبير wanda ya daidai da ranar 21 ga watan 1 miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul furqan tun daga farkon surar allah ba mu iko mun zo aya na 20 daidai yau za mu tashi aya na 21 a cikin wannan sura a cikin suratul furqan aya na 21 shine fadin allah madaukakin sarki وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ina ganin nan ne za mu tashi insha Allah jiya Allah subhanahu wataala ya bayyana mana a ayoyin da suke kafin wannan cewa gumakan da aka rike abin bauta ranar alkiyama za su yi ƙoƙarin su barranta game da waɗanda suka rike su a matsayin abin bauta sannan Allah ya yi raddi game da maganganun da kafirai suke ciyawa da manzo ai yana cin abinci yana yawo a cikin kasuwanni kamar yadda sauran mutane suka yi Allah ya ce eh haka ne ai ba kai ne na farko ba su ma annabawa da suka gabace ka haka suke yi kuma Allah ya natsar da zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kafin a gai wannan magana a gare ka an gai irin wannan magana a kanka kenan kar wannan abin ya dame ka sannan a ƙarshen ayar Allah bayyana mana cewa ya sanya bayi su zama fitina wa junansu ma'ana kafurai su fitinu da mu'minai wani yana sanya musulunta amma yana ganin aiwa ne ya riga shi musulunta saboda ka ba zai musulunta ba kamar da muka yi bayani gane ko ko kuma akwai wanda suke ganin wa'annan ba su kai mu daraja ba in muka biyo bayansu to kuma za su fi mu daraja inda su riga mu shiga musulunci shi ma kaga wannan jarabawa ne kamar yadda Allah yake jarabe talakawa da masu kuɗi wannan yana da mai aiwa ne yana da shi bai da kaga duk dai nau'i ne na jarabawa to shine Allah ya ci gaba da ba mu bayani a wannan wuri Allah ya ce wa ƙarin da zina layar juna liƙa'ana wa'innan da ba sa fatan haɗuwa da mu sai suka ce laula unzila alainal mala'ikatu ina ma an sabkar muna da mala'iku auna rarabbana ko kuma mu ga Ubangijinmu mu tambaye shi mu da kanmu Allah yake cewa laqad istakbaru fi anfusihim lalle sun yi girman kai a cikin kawunan su ma'ana sun yi girman kai game da lamarin su wa atau utuwan kabira sa'annan kuma sun yi kiyawa kiyawa mafi girma abin da ake ce ma'anan sun yi kafirci babban kafirci kafirci hawa hawa ne wani kafirci yana gaban wani kasan ka halin da zai ciya sai in ya ga Allah ya tambayi annabi Muhammad gaskiya ne kasan ga kai makura a wajen kafirci Allah madaukin sarki ya raba mu da abubuwan da suka shafi kafirci wannan ayar an yi akafinta ne game da ayoyin da suka gabata kan mu manta kafin kafirai sun yi wannan magana Allah ya ce wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akhar sun faɗi wannan ko ai sun ce manzo wannan abun kirkiro shi ne ƙarya ne ba gaskiya ba sannan sun ce ma li hadha rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq to kuma ba su haƙura ba sai suka ƙara cewa ai da an saukar da mala'ika ne ba mutum ba mun kawo mu a sauko muna da mutum ai mala'ika ya kamata a sauko muna in gaskiya ne ko kuma mu mu ga Allah da yake cewa mu tambayi Allah da kanmu to shine sai aka ci gaba da hakaito muna abin da suka faɗa to faɗar wannan magana rashin fatan haɗuwa na kirki ne da Allah shi yasa Allah ce wa qalal ladina la yarjuna arraja malamai suka ce yutlaqu alal ma'mul kama yutlaqu alal mahdhur ana iya amfani da lafazin raja'i ya bada ma'anar al-khawf ina iya zuwa kuma ya bada ma'anar al-amal gane ko kamar wani mawaƙi yake cewa idza lasa'athu nahlu lam yarju las'aha ma'ana lam yarju ai lam yakhaf idan zuma ta cije shi baya tsoron cizon zuma da wannan ne wasu malamai suka ce arraja'u anan yana ɗaukar ma'anar alkhawf ne kenan wa qala alladhina la yakhafuna liqa'ana wa'inda ba sa tsoron haɗuwa da mu shi wanda yake tsoron haduwa da Allah bai yadda shi wani abu ba suka ɗauke shi da ma'anar allazi wa qala allazina la yarjuna liqa'ana ay la ya'maluna ba sa fatan haɗo kirki da mu inda arraja'u yana ɗaukar ma'anar al'amalu ba amalu da ayin ba al'amalu bi hamza kamar yadda wani mawaki yake cewa atarju ummatun qatalat husaina shafa'ata jaddihi yawmal hisabi shin al'ummar da suka kashe Husaini jikan manzon Allah suna fatan kakansa ya cece su ranar tashi alƙiyama kenan da yace a tarju bi ma'ana a ta'amul kenan duk wanda ka dauka yana dauke ba da ma'ana ko dai ka fassara shi da walladina la yarjuna liqa'ana wa'annan da ba sa tsoron su haɗu da mu ko kuma wallazina la yarjuna liqa'ana wa'anda ba sa fatan haɗuwa da mu duk ya dauki wannan ma'ana inda aikata aikin da Allah bai so kuma baka fatan ka samu lada gurin Allah ne an gane ko suna cewa laula unzila alaina almalaikatu da an saukar muna da mala'iku mana ko kuma auna rabbana ko mu ga ubangijinmu abinda suke ni a nan ai fa nas'aluhu anka mu ga Allah mu tambaye shi game da kai wai shin abin da kake faɗa mana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to shine sai Allah ya bashi amsa yace masu wannan magana laqad istakbaru fi anfusihim sun yi girman kai ne a game da lamarin su mana girman kai ne ya hana su ba wai sun san kai ba gaskiya bane an gane ko saboda waɗanda ba sa fatan haɗuwa da Allah su raukanannu ne Allah ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafiluna ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibuna wa innan da ba sa fatan haɗuwa da mu suka yadda da rayuwar duniya suka samu nutsuwa da duniya su ne wa'anda suke gafalallu game da ayoyin duk abin da za a ce musu inna fi khalqis samawati wal ardh wama khalaqana samawati wal arda wama bainahuma su duk ba sa la'akari da wannan saboda su sun gafa da duniya ko suka samu haka shine Allah subhanahu wataala yace muna ba komi bane girman kai ne su ya hana su Allah ce innal ladina yujadiluna fi ayatina bighairi sultanin atam Allah ce in fi sudurihim illa kibar wa'annan da ke jayayya game da ayoyin ba komi bane ya hana su bi sai da girman kai su suna ganin yanzu kamar ni ana ce ni da wani ni da ni wani ni ina da kaza kuma yanzu in zauna kusan wannan girman kai yana halaka da mutane da dama shi yasa dayawa daga cikin kafirai Allah ya bayyana mana abin da ya halaka da su girman kai amma ba wai ba su san gaskiyar abin da manzo Allah ya zo da shi ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu da menene da girman kai kun gane ko da suka ce auna ra rabbana ko mu ga ubangijinmu abin tambaya da suka nemi ganin Allah sun samu ganin shi ba samu ganin shi ba da wannan ayar ne Imam Zakhshari ya kafa hujja da cewa Allah ba a ganin sa shi da wannan ayar yana ganin har a lahira ba a ganin Allah amma duka malaman ahlus sunna sun tafi akan cewa ana ganin Allah a ranar tashin alkiyama amma a duniya ba a ganin Allah saboda ayoyi da dama sun nuna za a ga Allah ga wanda suka yi aiki na kwarai da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wa'inda suka yi aikin kwarai suna da husna shine aljanna wa ziyada maza Allah fasara shi shine ganin Allah a cikin gina aljanna kake shi ana ganin Allah Allah ce wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu huskoki suna kyalli suna sheki dan za su ga Allah idan wannan ayar da ya kafa hujja da ita jumhur malamai sun ta akan a'a ba hujja bace akan cewa ba za a ga Allah ba a ranar kiyama za a ga Allah amma a duniya dai ba a gani Allah ai ba masu ba annabi Musa ma alaihi salatu wassalam yana daga cikin bayan Allah masu daraja yana mai ga Allah a duniya Allah ya ce ba a ganin sa a nan duniya ko ba ka bane Allah ya samu dace wa atau utuwan kabira suka yi laifi babban laifi mana suka yi kafirci babban kafirci yawma yarawna almala'ikata ranar da za su ga mala'iku su masu laihin la bushra yawma idin su ranan nan ba za a musu bushara ba ngani ko wa yaquluna hijran mahjura za su rinka cewa mana kauracewa abun kauratarwa abin nuyi haramun haramun malamai sun tafi akan cewa wa ya ƙolo na hijiran mahajura mala'iku za su rinka ce musu ku ba za ku samu rahamar Allah ba haramun ne a gare ku samu rahamar Allah wasu malama suka ce a masu laifin ne za su rinka bude baki su ce wa mala'iku haramun ne ku yi mana azaba ku kyale mu ku kyale an gane ko yauma yarawna mala'ikata shi yasa aka ce yauma kun gane ko wani irin kalma ne zarafi ne zarfin zaman ne mansubi ne a nan alama za malamai suka ce nusiba ala haddil amin falfa'ilu mahzuf ai wadkhul yawma yarawna malaika ya rasulullah ka ambata musu ranar da za su ga malaiku sai an ka share wancan fi'ili sai aka yi masa nasbi akan in za ka fassara take takdirin wancan abun da aka abun nan aka share wannan abinda za mu mana ishara kafirai in za su mutu to suna ganin bushara da Allah yake cewa yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku la bushara mala'iku za su musu bushara ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani mai gema fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko ba haka bane التي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه su masu laifi in za su mutu mala'iku za su zo suna dukansu ta gaba da ta baya suna gani kuma hadithin barra bin la'azir ya tabbatar mana da cewa innal kafira idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa ibalin min al-akhirati nazala alayhi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh kahiri in zai mutu kahire za su ga baka malaku sun soko musu da bakakan huskoki za su za su rayukansu kaga babu bishara gare su su kuma masu imani Allah ya tabbatar mana da in za su mutu kowa ya tashi zaune su kuma masu imani Allah ya tabbatar mana da cewa idan za su mutu to da bishara akai musu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu sai Allah shi menene tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu idan masu imani za su mutu malaiku suna musu bushara cewa kakku yi tsoro kakku yi bakin ciki kaga kenan ayar mafhumul mukhalafa anan idan kahire ba za su samu bushara ba a gurin malaiku sadda za su mutu to su masu imani za a musu bushara hadisin barra bin azib ya tabbatar da wannan innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa qibalin min al-akhirati nazala alayhi mala'ikatu min as-sama'i sala ce bi dulwujuh har zuwa ƙarshen hadisi sai su yi bishara kwantar da hankalinka za ka za ka samu nasuwa za ka yi kaza za ka yi kaza an gane ko Allah ka samu dace kenan wannan bushara masu imani suna ganin wannan Bilal bin Rabaha lokacin da zai rasu sai dai yake cewa kawai alqal ahibba zan haɗu da masoya sai yana ganin masoya ga sunan zan haɗu da su wani zan haɗu da su wani kenan ya ji bushara ta cewa ga alamun mutuwa nan ya zo masa. Ali bin Abi Talib lokacin da aka soke shi zai mutu. Ana mai kuka sai ce mai kuke ma kuka. Gani zan haɗu da manzo, zan haɗu da Amina Hamza, zan haɗu da ɗan wani Akid, zan haɗu da wani. Mun gane misali, shi yanzu ya ɗauka yanzu sannan na ma wani daɗi ya zo masa inda ya ga bushara ta mala'iku tana zo masa. Mun gane ko? shi ya ce da su shi sai da na'adu ya ce da mitli hada fale ya amal la'abuduna irin wannan rana da muka gani ku ku yi aiki don ku kanta kenan masu imani suna samun bishara ba wanda bai yi ɗaukin mala'ika ya ɗauki ran shi ba matuƙar ya ga bishara zai shiga aljanna mu'mini babu rana da yake murna da farin ciki irin da zai mutu sadda ‘yan wake bakin cikin su rabu da masoyi shi ko yana murna ya haɗu da masoya kun gane misali ko kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu samu irin wannan bishara ma'adu bin jabal lokacin da zai mutu sai yake cewa marhaban bil maut ma dalla da mutuwa gane ko yake cewa marhaban bi habibi ma dalla da masoyina sai yake cewa Allah ka san cewa ni ba na so in zauna duniya dan komai sai dai dan in hana ido na bacci in hana ciki na abinci in yi azumi dan ganin wannan rana kuma gashi na gani idan masu imani suna samun bushara an gane ko Allah madaukin sarki ya samu wannan mu samu ma wannan bushara ta abuna da ya kama da nan kamar su Hakim bin Hizam da sauransu duk yayin mutuwar su sun faɗi maganganu wa'inda suke tabbatar da cewa mutum in zai mutu mu'mini yana samun bushara kamar yadda kafiri yake haduwa da hushin Allah yayin da mutuwa za ta zo masa Allah kaka jarabe mu da kafirci shine sai Allah madaukin sarki yake cewa ya qulu na hijran mahjura sai su rinka cewa ai hijran mahjura su mala'iku in su ne aka yi juye magana zuwa da su mala'iku za su rinka ce maka kafirai haramun ne a gare ku da ku samu rahmar Allah wanda ya mutu bai da imani haramu ne ya samu rahamar Allah kun gane ko wayan nake ce a wa yaquluna hijran mahjura su kafirin za su ce ku kyale mu ku taba mu dan Allah ya ce alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fa alqaw salam ma kunna na'mal min su su kahari in za su mutu Allah ce in mala'iku suka zo za su karɓi su za su musu azaba sai su rinka ce a mu ba mu aikata mummuna aiki ba kenan hijirar mahajura ku kyale mu kakku azabtar da mu kowace ce ba za ta hisa wanda bai da imani ba yanzu an turo soji shi kama ka wai sai ka ce kyale ni domin wani cewa kyale zai saurare ka ne soja da bai da garanti a ƙur'ani bale da mala'ikun da Allah ce la ya asuna Allah ma'amara ko ba ka bane to su ne zaka ce su kyale ka kawai abin da zai ce ce ka kai aikin ƙwarai in kai wannan ka samu tsira Allah karim Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amal za mu bishiro da duk aikin da suka yi faja'alnahu haba'an sai mu sanya shi zama kura manshura abin shekewa malamai sun yi sabani akan haba menene ake ne wasu suka ce kamar yanzu iskan sanyi za ka ga yana ɗauko shara ƙanana wadda babu inda za ta yi duk inda ya buga a can na za ta wasu suka ce shine haba wasu suka ce a'a idan rana ta yi da marice rana za ta faɗi in ta shigo ta shigo cikin ɗaki kakkalle za ka ga wani abu kamar ƙore-ƙore cikin hasken rana ko ba ana ganin shi ba shi bai kamuwa shi bai taɓa kuma akwai shi to saboda Allah bai son aikin su kama haka za a nike shi a maida shi a sheke shi kenan ko alamar shi ba haka duk wanda yayi aikin da Allah baya so in ya koma ga Allah Allah baya so tarbar sauran Allah ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqar ɗan aljanna a wannan rana su ne suke da matabbata mafi alkhairi ma'ana mustaqar ay manzila sannan wa ahsanu maqila su ne suka fi mafi kyawun wurin zama kenan an gane ko mana sun yi samun wuri na kware fiye da wurin da suke a kai wasu malamai suka ce wa ahsanu maqila za su samu saukin hisabi inda su wanda suka imani za a yi musu hisabi ne ko kuma za su ga tsawon yinin alkiyama kamar zuwa lokacin da ake taya aikai dola daga sahe zuwa rana haka za su ga tsawon shi kenan zai zame musu wuri mafi saukin da za su ga sun sun samu sun abin nan sun je wurin hutu wasu ka ce yinin kiyama a gurin masu imani zai zama ne kamar bayan la'asar zuwa faruwar rana abin da ya kawo wannan da Allah ce wa hasanu maqila maqila shine gurin da ake kailula kwana to a aljanna ba a kwana kun gane misali ko kenan da ba a kwana anan sai ya zamanto an yi wannan kinaya ne zuwa ga saukin da su masu imani za su samu Allah madaukin sarki ya samu ya sauka mana shi yasa malamai suka ce wannan maqil yutlaqu ala waqtil qailula maƙila ma'ana wa ahsan maƙila su suka fi samun lokacin da ake yin kwana na ƙailula sannan wa yutlaqu ala mawdi'iha ana yin itlaqin maƙil da gurin da ake yin ƙailula dan ka ce ƙailula min qala yaqilu ne ma'ana dan kwanan da ake na rana dan hutawa to kenan su masu imani su suka fi samun sauki da za su dace daidai wannan lokaci su je komi da za a ya ƙare shine abin tambaya a cikin wannan aya da Allah ya ce ashabul jannati khay jannati yawma idin khairun ko mustaqar an aljanna su suka fi mafi kyawun gurin zama yanzu idan aka ce wani shi ya fi wani mota ta kwarai kenan yana nuna wani yana da mota ko bai da sai dai ta wani ta hake ko ‘yan aljanna wurin zamansu ya yi kyau da na ‘yan wuta. Kenan in za a yi makwana a ce abu ka za ya yi kaza sai in kowa na da irin wannan abu ne. ‘Yan wuta suna da wurin zama ko? ‘Yan aljanna suna da wurin zama sai aka ce gurin ‘yan aljanna ya yi dacewa da wurin ‘yan wuta. Kenan ana makwana ne, kenan su wana su akwai sauƙi kenan. Zai kamar in ce wane ya yi wane shan wahala. Me nake nufi? su duka suna shan wahala ko amma ga wanda ya yi gidan wane ya yi gidan wane kyau kowa yana da menene to kenan nan an yi usulubi ne na usulubi na larabawa ba ana nuna mukarana bane tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta a'a babu wani mukarana kun gane ko bale wani shigo da wata shubha larabawa suna irin wannan bayani shi yasa aka musu hidabi da abin da suke ganewa wa yau mata shakkaku sama'u ranar da sama za ta tsatsage bil gamami da gilagizai Allah yake cewa wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ko za mu sabko da mala'iku sabkowa mana mala'iku za su sabko daga sama sabkowa da ta dace da su inda ranar nan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai sabko don yawan mutane yana hisabi ayoyi da yawa a Qur'ani sun yi bayani akan ranar kiyama sama za ta menene za ta tsage idan sama'un idan sama'un faqala haka ne ko ga sunan dai da yawa babu bukata sai mun yawaita ina ranar kiyama za ta tsatsage mala'iku su sauko dan yin hisabi sama ta ɗaya ta sabko ta tsage mala'ikun ta sabko sama ta biyu ta tsage mala'ikun ta sabko malamai suka ce mala'ikun da suke sama ta ɗaya ba su kai yawan waɗanda suke sama ta biyu ba waɗanda suke sama ta biyu ba su kai yawan waɗanda suke sama ta uku ba waɗanda suke sama ta hudu ba su haka kuma ranar nan za a sabko ƙasa ita kuma ƙasa ba ta yi girman sama ba amma da ce ƙasan za a haka wannan ya isa ka fahimci kiyama akwai wani abu cikinta inda za ka ɗaukar misali ka gane kamar sai kai haka da nan da nan waye waɗi to kaddara nan ƙasa ce can sama ta to sai a ce nan ma akwai kayan ta ciki don duk mutane sun hito ko sai a ce na sama ma su sabko an gane ko shi yasa su mala'ikun nan Allah subhanahu wata'ala ya muna bayani a cikin alkur'ani al mala'ikatu jam'i ne na malak malak shine mala'ika guda daya malamai suka ce mushtaqun min al-aluka su halittu ne na daban wanda Allah ya tabbatar mana su ce an halicce su ne da haske ba sa ci ba sa sha ba sa kwana ba sa gajiya ba sa aure ba sa aihuwa amma kuma mu daga cikin rukunan imaninmu an kallafa mana dole mu yi imani da su imaninka bai cika ya zama imani sai ka yi imani da mala'ikun Allah shikin mun yadda sai dai hadisi sun bayyana muna su mala'ikun akwai ayyukan da aka kallafa musu akwai mala'ikan da shi an kallafa mai ya rinka kawo wahayi kamar jibril akwai mala'ikan da an kallafa shi akan busa a cikin kaho kamar israfil akwai mala'ikan da aka wakkala wajen karɓar rayuka ko malakul maut kowa Allah ya rarraba ayyukansu amma dai mu imani su ne to ranar kiyama za su sauko don a yi hisabi ga bayi tanzilan ko mana za mu sauko da su sabkowa sai an kace tanzilan wannan malaman naushi suka ce da shi mafulul mutlaq nusiba li kathrati ma yahdus an zo da shi ne mansubi dan a bayyana ma mai sauraro yawan mala'ikun da za su sauko daga sama ba kadan ne abu ne ba Allah yake cewa al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman mulki a ranar nan gaskiya ne ga Allah mai rahama. Na labin tambaya akwai ranar da mulki ba ga Allah yake ba. To me yasa aka ce ran nan mulki a hannun Allah yake? Shine abin tambaya. Mulki kowace rana yana hannun Allah ne. Amma a nan sai aka ce mulki na haƙiƙa yana gurin Allah subhanahu wata'ala ne. Malamai suka ce saboda ai a nan duniya akwai waɗanda suka yi ƙarya suka ce su ma alloli ne ana rabba kuma la'ala ko sannan wani ya ce ana ohi wa umitu to ranar lahira manzo Allah ya ce Allah zai rike sammai a hannunsa na dama ya rike kasai a hannunsa na hagu sai ya ce limanil mulkul yau to yau ina wani sarki kowa sai ya shiru mulki yana ga hannun Allah wanda yake ce lasawa ayi ko ana so ko ba a so to shi ne Allah ya ce almulku mulki na hakika in kana son ka ga mulki ka je ranar lahiya duk halittu sun haɗu babu wanda yake mulki kan sai dai sauraron me za a ce na ɗai sai Allah ya ce almulku mulki yau mai da a wannan rana ko ba haka bane alhaqqu lirrahman ko gaskiya ne ga Allah mai rahama missa bai ce almulku yawma idhin alhaqqu lillahi ba sai amfani da ar-rahman da asa ar-rahman da asa Allah ai sunan guda ne ko amma nan ar-rahman shi hidashi inda maganar lahira ake yi maganar rahama ake bukata a wannan guri shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yace mana Allah subhanahu wataala yayi rahama dari dai ya dauko a duniya ya sinya ta ga duk duniya in kaga mutum da tausayi duk cikin wannan kaso ɗaya ne an ka samu shi ne dabba ke tausayin ɗanta shi ne kowa ke tausaya ma wani da shi sai ya ajiye rahama 99 a wurin shi ya ce ranar kiyama zai zo da ita ɗaya bajet kowa a abin nan shi yasa duk da Allah shi adda mulki a wannan rana to ran nan rahama za a zo da ita kuma ran nan za a wazza ta shi yasa duk wanda kaga gaba a cikin rahamar Allah ba a ran nan babu wani abin da ya kamata a kalle shi da shi a yayi muni haimoni to ka ba dai ka gani rahama ɗaya ga ta duniya tun harkon duniya muke cin mureta in sun ka zan bi ba in sun ka zan goma to yanka kawo muna ɗari ba da shi ta Allah ya ce almulku yau mai idin alhaƙu lirahman mulki a ranar nan gaskiya ne ga Allah mai rahama wa kana yawman alal kafirin asira amma wannan yini ya kasance mai tsanani ne ga kafiri dan wanda yana nuna ma kafiri bai da daraja duk kasancewa Allah mai rahama duk rahamar da Allah zai zo da ita shi kahiri ko ɗaya ba ta shafa shi duk wanda ya mutu yana shirka bai samu rahamar Allah hijiran mahjura haramun haramun ne shi kahiri ya samu rahamar Allah dan haka iyyaka iyyaka ka mutu baka da aqida ta ahlus sunna iyyaka iyyaka ka mutu kai ba musulmin kwarai ba duk yadda za a yi ka koyi abin da zai kare ka daga fita daga aƙida ta mutanen kirki ka koya saboda in kan mutu kana mai imani ana samu ran ka samu rahamar Allah in kan mutu babu imani wallahi babu yadda za a yi ka shafi rahamar Allah ya ku mutum ya asara Allah subhanahu wataala yake cewa wa yawma ya'addu az-zalimu ala yadayhi ranar da az-zalimi zai ciji ya tsatsa gane ko Allah madaukin sarki ya riga ya gaya mana wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaykum al-anami ko ba haka bane in sun ka gangu sai sun yi imani in sun juya ba sai suna ciza yatsu to ranar da kahiri zai ciza yatsansa ya kulu yana cewa ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila da ce kai cuna ina ma dai na kama tafarkin manzo a duniya mana ina na bi hanyar da manzo ya dora ni ne a duniya ina wa'azin da aka yi min shine nabi kun gane ko kenan ittakhattu ma'ar rasuli sabila ma'ana a ce na kama hanya tare da annabi muna yake so a nuna ma duk wanda bai bi manzo ba in ya mutu ranar laras ya ce inda ya sani da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya laita ni kai cuna gane ko shi yasa malamai suka ce dan ka ce ya laita ni hada ni da kira ne amma laysa ala haqiqatihi innama utlika majazan kun sa akwai nida'un haqiqiyyun akwai nida'un majaziyyun kamar yanzu sai in ce ya kai mai kwana tashi ka daina kwana an san ko da wani gago to wannan haƙiƙi ne ce yasa daga cikin surorin nida'i a cikin alkur'ani ko ya zama nida'i ne ga mu'minai kamar yadda Allah ya yi kira ya yi hallazina amanu ya yi hallazina amanu wannan shine yafi a cikin alkur'ani an kira masu imani hasso 89 a cikin alkur'ani ko ya zama nida'un ne lil kuffar kira ne ga kafirai so dai Allah ya kira ya kafiri a Qur'ani ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tazirul yawma ko ya zama dai nida'i ne li jinsil adami kira ne ga jinsi na menene na mutane ya ayyuhan nasu taqurrubakum ko kuma ya zama nida'i ne li sinfi min almu'minin fattaqullaha ya ulil albab ko ba haka bane kaga wani sinfi ne na na mu'mini ko ya zama nida'i ne li sinfi min alkuffari kira ne ga wasu ɓangaren kafirai Allah ya ce ya ahalar kitabi ya ku ahalar kitab ba kafirai ba ne da nasi alkurani kafirai ne inda ba su yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai imani da annabi Muhammad ba kafiri ne amma Allah ya kira ya su da nida'i irin wannan to anan ko kuma nida'un li ashkhas Allah yana yin kira ga wasu mutane daban ya nuhu kun gane ko ko kuma irin wannan nida'i ya laitani kuntu turawa gane ko ya laita ni takhattu ma'ar rasul sabila wannan nida'i majazi ne ba hakiki ba Allah ya raba kowa da irin wannan nida'i mutum ya ce inda na sani da na yi kaza ita bayan
wannan
yanzu kawo mutum shi ya sa siyasa in na fahimce shi yanzu ka zo kana makaruwa wa'azi sai su ce ita abin da ya sa ba ta sauran wa'azin na ce mata aka yi karuwa sai su ce a ke ba karuwa ba ce ke iska ce ka gane ko to ai har yanzu dai ana ne to shi ma yace musu wannan wallahu alam in dai shi malami ne sai ya zama ya yi musu tauriya ne kun gane tauriya shi albalaga abin da ma tauriya lafazi ne yana da ma'ana guda biyu akwai ma'ana na koyi wanda ba shi ake nuhi ba ana nuhi ma'ana ne akwai ma'ana na zahiri akwai ma'ana na koyi sai zamanto kai amfani da ma'ana na ɓoye ba na zahirin ba sai shi fahimci wancan ka kuma wancan kake nufi an fahimci hausa to irin wannan zai iya yiwa ga in zo in ja mu dai almuhim dai wallahu alam mu ko bambancin kafiri da musulmi
bambancin kafiri da musulmi bambancin su kafiri yana tambaya mai bambancin kafiri da musulmi ko ba haka bane abun da an ma'ana kafirci shine jayayya duk mutumin da yayi jayayya da abin da manzo ya zo da shi a hadisin shi ko a qur'anin shi yace ban yadda ba ko yace na yadda da wanga ban yadda da wanga ba sai a ce da shi mai jayayya bai musulunta ba kenan ya zama kafiri shi ko musulmi shine wanda ya karbi dukkan abin da manzo ya zo da shi ya imani da abin da Allah ya zo da shi wannan ya zama musulmi na'am shi maganin shi kan bangaren shi a cikin da su wani eh ke masu ahalin kitab eh to kuma yana ba ba su a cikin kafirai Eh.
su wanda su ce musu kafirai ba su gane ko ba musulmi to Allah ya samu dace in dai mutum zai da'awa Allah ya ce kai da'awa zuwa ga hanyar ubangiji kai da hikima ko udu ila sabila rabbika bil hikima ya kamata dai don mai da'awa ya yi amfani da usulubi na da'awa na hakan nan magana tana da kwaɗi sosai kamar jiya magana da ta shafi eh, wadda wannan malami wadda muka shigo da ita kun ga na yi magana a dunkule saboda magana tana da faɗi ne in na shiga magana ƙarshen ta duk karatunmu ya tsaya shi yasa dai aka tattare saboda a samu abin nan. to Allah ya samu dace yanzu ma dai nan shi yasa ni tattare da mu samu mu dan matsa gaba ko shine yake cewa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi sai ciji ya tsansa ya kulu ya rinka cewa ya laitani kai tuna ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ina ma na bi hanyar manzo mana ina ma na bi addinin da manzo yake kirana da shi wasu malamai suka ce an saukar da wannan aya ne akan eh, Uqbatu bin Abi Mu'ayy akan shi aka saukar da ita shi Uqba abokin Utbat bin Rabi'a ne ko Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf manyan kahirai shi daga cikin ɗabi'ar shi duk sadda ya tafi in ya dawo zai ci abinci duk wasu manya sai ya kira su a zo a ci abinci to shi ko yana son ya ga manzo cikin manyan duk da ba su yadda da shi ba to wata rana da ya san a abinci sai ya kira manzo ya ce ya zo da manzo ya zo sai ya ce na yi abinci ka ci sai manzo ya ce a ni ba zan ci abincin ka ba ya ce saboda mai ce sai ka shaida ni manzo Allah ne ya ce shi ne kaɗai sai ya karɓi kalmar la ilaha illallah ya amsa manzo annabi manzo Allah ne ko ba haka bane yace to ci abinci yanzu manzo Allah ya ci abinci sun hita sai labari ya kai ga su Utbatu bin Rabi'a labari ya kai da su Ubay bin Khalaf manyan abokan shi ko sai su kira shi suka ce mun ji kai wani abu an ce ka faɗi la ilaha illallah ka imani da manzo yace eh yayi haka dan me kai mun yi- ni nayi ne dan ban son bai ci abinci na ba amma ba dan nayi imani da shi suka ce ya za a yi musan haka abinda zai tabbatar mu da haka muke so in kai masa wulakanci dan mu gane lalle ba da gaskiya kai ba yace zai mai wulakanci sai suka ce to shawar da muke baka abinda za mu yadda mu gane kai mai tofi a huska iya ka wulakanci kenan in ka toha masa yawo a huska to mun yadda ba da gaskiya kai ba yace babu matsala shi ne lokacin da ya manzo ya haɗu da manzo sai ya tofa ma manzo miyau a huskar shi miyau yana tofawa sai suka dawo ga huskar shi suka kona masa huska har ya mutu akwai wannan abun a huskar shi to bayan wannan ba sannan kafin wannan ya taɓa yi wa manzo wani laifi wata rana manzo yana sallah ya zo ya sa ƙafa ya danna wuyan manzo sallah har sai da idanuwan manzo suna yin juwa sannan ya ɗauke ana dariya zala ce in na haɗu da kai a wajen a wajen makka sai na kashe ka shi ganin an ka ce in ma ya mace me da abin mace ba ko sai aka haɗu badar da aka haɗu a badar aka kara sai ya zama shi uqbatu bin abi mu'ayyid yana daga cikin waɗanda aka kamo mutum 70 din da aka kamo yana daga ciki da aka kasu gaban manzon Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace da Asim bin Thabit kama wannan ya kamo shi yace je ka ɗebe masa kai yace da shi duk cikin mutanen ka ni kaɗai za ka kawo sai ce eh yace to dan me yace saboda ka cutar da Allah da manzonsa ya ja kashe shi aka kamo wani su biyu mu zalla bar mu yace ja kashe su shi yasa nace muku in kana shugabanci wani guri in ka kai wasu sai in an kawo da su sannan a zauna lahiya na ne misali yanzu kamar Nijar din nan ai an san wanda za a wanke ta da su ai wallahi shiru wannan yanzu mai girma cani akwai shidanun da in ya gama da su tsiyar ta kare ko biyu ya hede sauran ciki ya ɗauki ruwa ana mulki ba zo da jini ba eh jama'a ainihin na gaya muku nan dai banka ne ko a ce yau na zama kujerar tawata ai Allah zai ke to bale mutum shi kwaci Nijar da makami kuma hita shi na wasa ai wasu ya kamata a tsince a ɓadda su kawai Allah ya sauke kun ji maganar da yake wani sai ya ce kawai ne ai ƙwararri ne ya biyo mana da wannan ko kiyaye da kyau duk wanda zai ɗauki wannan magana in mai ilimi ne ya san inda ta kawo mu in har za ka ce muna kawai to za ka jingina magana ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam muna magana ne akan mulki sai an kawo da wasu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wa'inda ya bada warautar su saboda sun cancanta a musu haka kiyaye da kyau na haka mu ba mu da aqidar khawarijawa muna nan akan aqidar salafus salih ko ba haka bane Allah ya tashi ba akan salafawa na kirki Allah ya raba mu da fita daga tafarkin da bai dace ba kun ga dai irin wannan shine abun da ya faru na haka me za mu shira a cikin wannan aya abin da za mu shira a cikin wannan aya shine kada kai aboki sai mutumin kirki manzala ce la tusahib illa mu'mina kakka yadda kai aboki sai da mu'mini duk mutumin da bai son Allah da manzonsa kai zan abokin ka duk mutumin da yake dan bid'a ne kira shi wani ina son lamarin ka amma bid'a ta raba mu kai hankuri amma kana tare da mutum an ce ma me kake taya tare wani sai ka je to wallahi kaga mun taso tare yanzu in nace kaza zai ce kaza a'a ai an wuce wajen in dai zai saba wa Allah shi shi iya hakuri ya saba wa Allah to kai ma ka iya hakuri karbi shi sadda ya ce ta Allah sai ku haɗu na shi ne ka'ida haka maza na faɗa la tu sahib illa mu'mina kakka yadda kai aboki sai dai mu'mini in ka san abokin ka mutumin banza ne ka kira shi kamar nasiha wani abin da kake yi ka bar shi in ba haka ba za mu raba tahiya da kai kuma in mun rabu ga abin da ya raba mu don duk mutumin da kai aboka da shi in dai ba dan Allah bane ranar kiyama sai ku tsine mu juna an fahimci Hausa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu sai Allah ce menene illal muttaqin abokan juna ranar kiyama za su zamo makiya in dai ba sun yi da aboka ne dan Allah ba yanzu kaga gashi yana cizon hannu yana cewa inda ya sani ta musu amfani ba ta musu amfani dan haka kada kai inda dole ka san ba mutumin kirki bane ba addini bane ya hada ku da shi to karbu da shi Allah ya samu dace sai Allah madaukin sarki yake cewa يا ويلتا كيتونا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا da ban kai cuna ina ma ban rikiwa ne zamo abokina ba idan yana zargin wa'ancin abokansa laqad adallani an dhikri ba'da id ja'ani ya badda ni game da alqur'ani shine ambaton Allah yayin da yazo ni yayin da gaskiya ta zo mani ya badda ni daga bin gaskiyar wa kana ash-shaytanu lil insani khadula shedan ya kasance mai kumyatar da mutum ɗan adam ne duk yadda shedan ya shirya magana sai ta baka kumya inda ka bi shedan da ƙarshe kumyatar da kai zai wa qala rasul haka ne ko manzo yace sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya ubangiji na inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lalle mutane na sun riki wannan alqur'ani abin kauracewa ma'ana ba sa karanta shi kuma ba sa yin aiki da abin da su cikin shi ma'ana sadda yake kiran mutane zuwa ga karɓar alkur'ani da yawa sun ƙi imani da alkur'ani sun ƙaurace ma alkur'ani an fahimta hausa in mun ɗauke shi ga kahirai waɗanda ba su shigo musulunci ba sannan wannan ana iya ɗabbaka shi akan musulman da ga su musulmai amma ba ruwansu da alkur'ani ba sa karanta shi ba sa aiki da shi ƙur'ani bai dame su ba duk majalisi na ƙur'ani ba ka ganin su to muna jima mutum tsoron kasancewa cikin irin wannan kira kina kaka kuskura ya zama ƙur'ani yana nesa da kai ka zama mai aiki da ƙur'ani mai yawan karanta alƙur'ani da abin da ya kama da wannan kuma malaman da suka yi bayani akan hajjarul ƙur'ani yana ɗaukan ma'anoni da yawa ba karanta shi kaɗai ba ba jin shi kaɗai ba ya haɗa da aiki da shi ɗabbaka abin da Allah yake so nisantar abin da Allah baya so da abin da ya kama da wannan don haka aiki ya same mu dole mu sa Qur'ani gaba gare mu mu yi aiki da shi kan mu kaurace masa kun gane ko na sha kawo mana misali masu kwalliya da alƙur'ani malam barawo a baku tarihin malam barawo malam ne aka yi abinci wasu masu kuɗi suka gayyace shi gidansu da ya zo sai aka aje kuɗi bisa tawala wurin ci abinci da ya ga kuɗin nan sai ya ɗauke su sai ya laba ba ƙur'ani na nan gehe sai ya ɗaga shahi na farko ya sa kuɗin nan ya rufe aka dawo ana ci abinci ana kallon malam kun babu kuɗi kun ba wanda ya shigo sai malam to ana jin nauyin malam an kasa tambaye shi ya taho shi shekara ta yi ana shawara mata ta ce mu gayyato shi miji ya ce ƙaƙa kin san wa abin da ya mai bala kaza kaza da aka ce a dai gayyato shi za mu tambaye shi da ya zaka ana na an za an kama abinci ana zaka ci abinci sai aka ce kai mallam bara mun ga abin mamaki nan mun ka aje kuɗi kai dai mun ka bari amma ba mu ga kuɗin nan ba yace ba hukun su yace eh yace qur'anin ce yaushe rabon ku da shi suka ce tun da ka ganshi nan bara yana nan yace a dauko shi aka dauko shi aka bude shayin harko kuɗin suna nan ko gwasai ba a bare a karanta ala mutun nawa haka wani sai shi shekara wanda ma ya iya karanta Qur'ani wani shi bai ma iya karatun Qur'ani to wani wanda ma iya karantawa sai ga ya aje Qur'ani gehe dan haka kakka zama cikin irin wa'annan ni akwai mutane da yawa da ke bani tausayi ina musu nasiha amma wata rana wallahi za su bani akwai wanda na san ɗalibai ne suna karatu guri na amma yanzu da suka samu abin duniya suna da lokacin komai amma banda na alkur'ani na sha in kira su in ce ku ji tsoron Allah wannan ah wallahi ustazu ko mu muka yi lamarin nan da kaza ce a raba mana eh an taba wannan a taba wannan a to dawo muka har yanzu ba su dawo ba ka ganin mutuwa ta zo ta riske ka wannan hali ai abin tausayi ne Allah ya kare mu Allah madaukin sarki yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin kamar haka ne dai muka sanya ma kowane annabi makiya daga cikin mujrimai aka fa bi rabbika hadiyan Ubangijinka ya isa ya zamo wanda zai baka shiriya ma'ana zai ganar da kai akan abin da yake daidai wani siran kuma ya isa ya kasance ma wanda zai taimake ka. An gane ko? Yanan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda zai zamo mai tsaro ga wa'inda ya aiko da gaskiya. Kazalika haka ne ko? وقال الذين كفروا كافري سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إنما أنسب كرمس دا القرآن ألوك شكرا ديا التي كذلك من يحكني لنثبت به فؤادك دم متبتت زوجيانك نغانيكو وانا دم متبتت دا القرآن أشكين زوجيانك مسوق آمك وجن ركيشي دا كرنتاشي warattalnahu tartila sa'annan mun bayyana ma alqur'ani bayyanawa mun karanta ma shi karantawa ku dibi wannan aya wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida ko kahire suka ce ina ma an saukan masa da alqur'ani kauro guda daya kuma da aka saukar da a taura da injila shine me yasa aka saukar da qur'ani a hankalce a hankalce malamai sun yi bayani suka ce saboda a cikin Qur'ani akwai annasikh wal mansukh akwai ayoyin da za a ce a goge su a sa wasu madadin su a cikin alqur'ani akwai amsa tambayoyin mu'mine da za su yi manzon Allah sai in wani abu ya faru ayi tambaya a sauko da wahayi a cikin alqur'ani akwai amsa tambayoyin kahire da za su yi ne izgilanci kina akwai hikima sannan kuma abu ne mai yawa ana so a hankali a hankali mutane su rinka fahimtar shi ga wani babban abu mu wasu suka ce me yasa aka saukan ma wa'anci annaba littafi jumlatan wahida me yasa wasu ka ce daga ciki saboda wa'incan sun iya rubutu da karatu amma shi wanga annabi bai iya rubutu da karatu to ta yada a sa komai da qur'ani jumlatun wahida mutumin da ya zo ya yi sai ya yi sefe ya yi ya yi lise ya kai university in kun zo za ku fara koyon faransanci dan nan za a fara ko kuma shi hida za a yi ai an riga an yi shi hida ko amma mutumin da bai taba zuwa ikwal ba sai ka ɗauko mai littafin yan jami'a za ka karantar da shi a ga mu kai hankali ba sai a yi karatu ya tashi bai gane komai ba shine Allah yake cewa wala ya'tunaka bi mathalin ba za su zo ma da wani misali ba gane ko misali shine hujja ko bayani babu wani bayani da kahiri za su zo ma da shi ko su kafa ma wata hujja illa ji inaka bil haqqi ba ce sai mun zo maka da gaskiya ma'ana za mu zo ma da bayani na gaskiya game da baga abin da zai zama amsa gare su wa ahsan tafsira kuma za mu zo musu da mafi kyawan bayani tafsirin ai tibyanan ma'ana bayani cikakke gane ko rajhatun min al-hujja da kuma hujja mafi rinjayi shine ba su zo ma da wani misali sai mun zo ma da amsa mafi karfi alladhina yusharuna ala wujuhihim kafirai su ne waɗanda za a tashe su akan huskokinsu yusharun bi ma'ana yujarruna za a ja su akan huskokinsu zuwa ina ila jahannam zuwa wutan jahannama la ce ula'ika sharrun makana wa'innan su ne suke da zauni mafi muni wa adallu sabila kuma su ne suka yi bacewa daga gaskiya ana suka yi bacewa daga hanya ta daidai kun ga saɓanin duniya da lahira duniya wani abu sai kai tsammanin ba zai yi ba to kuma lahira sai ka gashi akai yanzu abu ne da kake ganin ya zai yi mutum ya rinka aza huska shi ƙasa shi ne sama ya ta yi haka duniya yana yiwa to lahira wanda zai ta yi wuta saboda ƙasƙancin da ya same shi huska a ƙasa a ja shi ne huskar na ƙasa huskar za a ja da haka za a shigar da shi wuta kaga shi kadai a shi mutum bane ko yanzu cikin guduran din nan a dora ka fuska kasa a daura kafafuwan ka ga mota zuwa STM kadai hukuncin da za a yi maki a ja ka saman guduran da Allah ya za a ganka kana kalluwa subhanallah Allah ya mu bi Allah ya muna son mu huta babu mai karanci irin mutum in ya bi Allah babu mai walakantuwa irin mutum irin bai bi Allah haka mu karrama kanmu sai Allah ya karrama mu walƙar ake na musa kitab Allah ce haƙiƙa mun bai wa annabi musa littafin a taura wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira sannan muka sanya dan uwansa annabi harun ya zamo mai taimaka masa mun yi bayani a cikin suratul taha ko annabi musa da annabi haruna ƴan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya annabi harun shine yayan annabi musa amma lokacin da aka aiko annabi musa da ya ga alkhairi ne abin da ya fara roƙo Allah ya sanya mai mataimaki a cikin tafiyar sai ce Haruna akhi yace amma Allah ka sa Haruna ya zama dan uwana kun gane sai Allah ya ce kad uti tasqulaka ya Musa an amsa ma duk abin da ka roka sai ga annabi Haruna ya zama annabi wannan mun yi ishara a wancan lokaci cewa in an samu alheri ka tuna da dan uwanka wani sai ga ya samu alheri bai da maki sai dan uwan shi ko kuma kaga dan uwanka ya samu abu shine an mukinka a wannan ba sunna bace ta mutanen kirki ya kamata kowa ya sanna shi fa qulna dhaba ila ila alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina muka ce da su ku tafi zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin mu shine fir'auna da mutanansa fadammarnahum tadmira muka halakar da su halakarwa kan in kaje bayani sai ka a cikin kankanin lokaci ne an ɗibi tsawon lokaci ne annabi Musa yana man Fir'auna wa'azi daga ƙarshe suka ga imani sannan Allah ya halakar da su wa qauma nuhin lamma kadzabu ar-rusul suma mutanen nuhu Allah ya ce mun halakar da su yana suka ƙaryatar da manzanni yaya mun kai musu a faraqnahum mun nitsar da su ne cikin ruwa waja'alna haka ne ko waja'alnahum lin-nasi aya muka sanya su zamo aya ga mutane wa atadna lizzalimina azaban alima mun yi tanajin azaba mai radadi ga azzalumai wa adan su ma adawa mun halakar da su mutanen hudu ko wa samuda da samudawa su ma mun halakar da su wa ashabar rassi da ma'abuta rijiya su ne mutanen shu'aibu Duk da malaman sun yi saɓani akan wa'innan suwane ne ashabar rassi ma dai mutane ne da aka aika annabi shu'aibu zuwa gare su su ma sun ki imani Allah ya halakar da su wa qurunan baina zalika kathira da karnunnuka shine jama'a tsakanin wa'innan da yawa wa'inda muka halakar da su wa'inda ba su bi Allah ba wa kullan darabna lahu al-amsal dukkan wa'inda da muka halakar kafin mu halaka da su mun buga musu misali abinda ake nuni mun yi musu wa'azi ku kiyaye su wani ga abin da suka yi wa an kai musu kaza ku ji su wani ga yadda mun kai musu wa amma saboda sun yi kaza ne Allah ce duk irin wannan misalai mun kwatanta musu amma sun ki aiki da wannan misali wa kullan tabbarna tasbira Allah subhanahu wataala ya ce dukkan wa'annan mun halakar da su halakarwa ma'ana ahlaknahum ihlakan mun halakar da su halakarwa bayan waɗannan mu halakar da wani kasan duk wanda ba adali ba ne to baya iya fahimta adalcin adali duk wanda yake kahiri ne shi yake mummunan fahimta a cikin alkur'ani amma duk mai imani yana fahimta ƙur'ani yadda yake duk mutanen da Allah ya ce ya musu kaza za ka ga lahinsu ne an yi kaza an yi kaza sun ƙi sannan a yi musu kaza kuma babu wanda ya kai hankuli irin Allah subhanahu wata'ala abinda za a yi ma Allah so miliyan shi hankuli da shi kai in an ka ɗauki kashi guda aka raba shi miliyan aka yi ma guda to ba ka yi hankuli da shi ribo fir'auna an yi mai wa'azi yaƙi aka kawo mai sanda don ya gane yaƙi aka mai da ruwan garin ya zama jiri yaƙi aka sauko da fara ko ina yaƙi aka zo mai da ƙiya yaƙi ko mina na an yi misali an ƙare kaga kenan in ba Allah ba ya wannan na'am Allah ya ce menene Allah ya ce wala qad atau ala qaryatin su mutanen makka sun bi akan garin gari wanda Allah ci umdirat matsalar sau'i garin da aka yi musu ruwa mummunan ruwa ma'ana garin da aka yi musu ruwan duwatsu na wuta wane ne shine garin mutanen ludu kun gane ko an ce garura ne guda biyar ɗai ba ta aikata irin wannan Allah ya tsirata da ita sauran duka Allah ya halakar da su to su mutanen manzo in za su je sham ta hanyar suke bi Allah ce ai suna bin wannan wurare inda suka azabtar da wannan bai zai mai musu wazi Allah yake cewa afalam yakunu yarawna ba su kasance suna ganin ta ba nan labari Allah yake ba mu ai suna ganin garin kuma labari ya zo musu wa'in ga abin da suka aka musu haka la ce bal kanu la yarjuna nushura ka su dai ba sa fatan tashi mai kyau a ran tashi alƙiyama ma'ana ran hisabi ba sa son su yi tashin kwarai inda suna son su yi tashin kwarai ai da ba za su abun da Allah ba ya so ba wa idza ra'auka su kafirai in sun ganka yattakhidunaka illa huzwa za su rike ka ne a matsayin abun yi wa izgili kamar su Abu Jahal Hujjar in yazo ya tar da mazala yana ba ta sai shi rinka cewa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan ne Allah ya aiko manzo kun gane ko yanzu wannan ne malam wani yanzu wannan ne kaza Allah ba sa irin wannan ka tsaya a wurinka ka tsaya a matsayinka ka ka zamo kana shiga gona da bata ya ko wanda ba annabi ba kake ma izgili ba ka karewa lafiya bane annabi Allah Allah yake cewa in kada la yudilluna an alihatina yayi kusa da ya badda mu daga allolan mu laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri akan ta ba wai ka ji abin da yake cewa kaga wanka dadin bakin shi in ba dan mun dage ba da ya ishe mu daga bata kuma ka kaje hauka yanzu wani za ga yana kan bid'a yana kan du sai je kaga izalan in ka bi dadin bakin su wallahi kana barin dinin uwayenka da kakanninka mu ko abin da muke cewa ba izala ta adda daɗin baki ba ƙur'ani ne adda daɗi da hadisin manzo Allah su ko duk mai hankali suna gyara hankali shi duk wanda bai da hankali shi ne yake baciya game da abin da suke nuni an gane ko Allah ya taimaka mana Allah yake cewa menene wa sawfa ya'lamuna da sannu masu irin wannan magana za su sani ina ya raunar azaba ranar da za su ga azabar Allah za su san man adallu sabila wane ne ya bacewa daga hanya ta kware
ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya riki son zuciyarsa abun bautarsa afa anta takunu alaihi wakila to kai ne zaka zama mujibinci al'amarinsa ma'ana wanda ka girman kai ne da son zuciya ya hana masa karɓar gaskiya kai ne za ka kutumta mashi shi abin nan na haka akwai wasu da kake yi ma wa'azi kana ma ɓatar bakin ka ne wani ya gane komai amma dai bai son ku ne bai bin ku saboda haka ya za ka shirya da shi dama wanda bai gane ba shi ake son a sanar da shi Allah ya samu nasu na'am
da hanyoyin da ake ake shayarwa mm.
kuma hanyoyin da ake shayarwa tunda
mm.
don kai ka fara da ina masha Allah kamar hanyoyin akwai hanyoyin da ake bari wani su a kawo Shina bayani ne wai tambayar da yake kamar ayoyin da ake shahewa a bar wasu a kawo wasu ko? Shi na gane kamar annasko da ni ambata a karatu ko? Ai na ambaci. Yawwa shi ne nake so in baka amsa. Shi abin da yake tambaya da Allah ya ce sannu kuri uka falatan ko? illa ma sha Allah. Da sannu za mu karanta da kai ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so. Shi ne yake tambaya ana mantar da mutane ne ko ba a mantar da mutane. To abin da ke son eh, in yi ma bayani a takaice. shi annasku fil qur'ani babi ne na musamman daga cikin abawul ilmi babi ne na ilimi shi sa malamai suka ce duk malamin da bai san hukuncin nasikh wal mansukh ba baya halasta ya zo ya tafsirin alqur'ani mai girma nan wani gona ne annan in baka shiga ciki kai girbi ba kai noma ka dubo abin da ka ɗebo ba to bai kamata ka shigo qur'ani ga tata ba an fahimci hausa shi hida da zai muna akan tsari na alkur'ani wajen annasi masu akwai ayoyin da za a shahe karatunsu a shahe hukuncinsu akwai ayoyin da za a shahe su amma hukuncinsu yana na cikin alkur'ani akwai ayoyin da za a shahe hukuncinsu amma kuma suna na ana karantawa duk mai tafsiri ya kamata ya san wannan saboda da ka kai wannan gaba sai ka tsaya wannan aya ga matsayinta ko kuma za a hada ta da aya kaza ne in baka san wannan ba sai kai ta kwaba a cikin tafsirin da zaka yi nan babu ne mai fadin gaske kawai mun mun take ta kan akwai annasikh wal mansukh ko ba haka bane ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha wa mithliha wannan mun yi shi a cikin suratul baqara a lokacin da muka zo muna yin bayanai in ba na manta ba aya na 108 ne ko da tara Allahu a'lam Allah ya sa mu dace nan da mu takaita mu muka daidai Allah ba mu lada sai muka kuskure Allah ya fi mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk